الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم يا همة الشهيد وإلى هذا المحضر وسعدي بنظرة سعدنا بسهر رب اشرح لي صدري واغفر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وأفضل المقام المحمود الذي وأتى إنك لا تولد والميلاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اشف عنا العذاب انا مؤمنون ربنا اشف عنا العذاب انا مؤمنون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى ya sifanta wannan bawan Allah da sifofin da aka gabatar guda goma amma dai bai faɗi sunan kowane yashiyar Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ce a bayan waɗanda sifofin guda goma ya tsaya ya gane shi ake amma bai faɗa da kowa ba. To su kuma na kan su zuwa mutanen ƙwarai shawa lokacin da aka da waɗannan sifofi sai Allah ya ce daga cikin ƙarin sifofi ne ban da waɗancan. A izadun da ya alayhi ayatu duk lokacin da aka rasa mai alƙur'ani ƙala sai ce yi a sa'irin awon da ai ga sunan mutanen farko kazzabar ya sai sai masu da ita da an aɗi in an za a layi kawai mun mishi ni'ima jama'a da kin da abin da an kaba an bada fasara ƙorashin sai ƙorashin ta zama ta ƙuru suna cewa ƙor'ani muhammadin haza littafin muhammadu sauƙawa ne da mena ya zaɓi ɗayanmu wannan yin zaɓi jisni amma bai bayyana kowa kowanne ba abubuwan adin da wa'in shi shi adin da wa'in ne abubuwan abuja ne ko ko abuja ne an wani kamar mujira ko kuma wani kan mujira abin da yasa aka tsasa a ran bayan ku ne saboda wannan mutum uku a cikin maka ba wanda ke cuta na annabi ne kala sai Allah ya ce ku huta sabida na cewa kowane ne سنتمه على القرطون قال فألا تكون كاتبنا وكذب مقام سنة للعلامة wadda ta bambanta shi da wani wanda ba shi wata a karna da karna an da hoto misali ne alama ga hanci sani an mahu alamata za a yi alama da tsoron da hannu za a gane da ita wa yau wa da ranar yakin badar ko ima an kuma sai aka kamshi ki hanci ne da takobi wajen an kuma aka tashi hancin yau wa da ranar yakin badar har har sai aka gano annan makasuna wanda ne aka rin da ruwa shi ne wanda a wani dole musira. وهو عرف نمره في أول مرة shi ko za a ma tun farkon koyi ya riga ya san da shi saboda ya riga ya inda kowa sai ya ce mata littafin muhammad ya ci banta da sifofi guda goma duk guda ta da zama gaskiya wani bai kaya ba amma ita mu zabban tabbatar da ita ce ce ka tabbatar da gaskiya da wani gaskiya ta cewa ban da uba ba san uba na ba ta ce lallai ba shakkar ba ka da uba ubanka mai dukiya ne amma bai haihuwa saboda karancin mamalinsa don haka duk ba da kai na ga maciyayin wanda aka danganta ka da shi ya yi kwana aure da ni aka samu cikinka za ka kai tsantsan maciyayin babanka ne ba na babanka wani إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا اقسموا ليسلمنها مقبلين إلا من الآن ألا تكون قريشا من جرسا امتحنا على مكة من جرس مثلا مكة بالقائد هوي والجوع دينوا لما كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن محمد صلى الله عليه وسلم أقول دعا على الإنسان بيبس أسوأ نفسه اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف Allah ka gama mutanen Makka da shekaru na umanci da wadda da salau da talauci da rashin abinci da wani kamar yadda ka wa mutane a yadda su ko kuma mutane sura to kulli su aka gama su da wani sau abin da shekara bakwai wanda shi ne muka faɗi kwana ma ya cewa da abubuwan bayani ya ga matsalar da ake ciki ya yi tattaki ya hau ya hau da kuma shi kaɗai ya zo Madina ya isko annabi ya sallama ne ya ce to ga na tsorinka ni aka ne da kai ya ce na taho ne in ma matashiya idan mutanen maka sun mutu mun shiga hali to daga ɗiyanka sai ɗiyan ƙannenka sai yanninka sai ɗan uwan mahaifanka su wannan in mun cutu kai ka cutu in mun ji daɗi kai ka ji daɗi don haka ga koma ka to ka ga nan haƙila wajiya yana daga cikin abubuwan da da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare mai imani da imani ya aka zo ka gane cewa matsalar farin su daga addu'a annabi ne har sarkin maka abu su bayana ya kama hanya ya ce su annabi ne wa kalma don haka ga sai da rabo to amma shi da Allah ya kaddare yana da rabo to da Allah ya kaddare aka yi tattattakawa har aka zo fara makata da na yi musulunta amma walidun mujira bai musulunta ba a fi dan wa'inu bai musulunta ba abu jahali bai musulunta ba amma dukkan waɗanda su hanyar manyan tsaya waɗanda suka zo suka rubuta addinin musulunci shi a fi dawa inu ya haifi amurunul ab wanda ya zama gwamnan misira zamanin musulunci ya zama a ƙarƙashin addinin musulunci ya zama gwamnan misira shi kuma abu jahali ya haifi ikira mutu ikira mutu ya zo ya rubuta addini ga dangada shi kuma walidun wazira يعني حال جود الوليد ولا بكرة إما سيدي أيضا فأيضا سببتي أشي المسلم شكري أيضا لذلك الله يولد الحي من الميت إذا يتبقى ما يرين تكسكين قال كما يتبقى أن كموت عن المرنور ما تبقى أجيني تكين قال وشي ولا يموت عن الولاد إذا كمان illa balawlahum Allah ce mun jarci mutanen Makka kama balawla ashabal jannati in yadda muka jarci wasu mutane masu gona idan ka mu don sun yi rantsuwa mutanen gona da yake munna za su yanke wannan za su yi dauri muslihina ayyuka ulu samara za su yanke ita ƴaƴan itacen gobe muslihina tun da jiki Allah sai ya karshe wannan bayan Allah da can Allah yana ci da su ya hana daga yunwa yana masu daga yunwa su mutanen maka ya aminta da su daga tsoro to sai Allah ya buga musu misali su mutanen maka da wasu mutane wa'anda ƙayyatar wata alƙayya ce kana aminta a littafta mai natsuwa cikin kwanciyar hankali ba wahala ba ba abinci arzikinta Allah na kawo mata shi da kadan da yawa ta kowane ɓangare. Sai suka yi Allah mutunci ga ni'imomin da Allah ya yi masa. Lokacin da suka yi annabi mutunci, sai Allah ya ɗanɗana musu rigar yunwa wal hauki da tsoro da hikita kullum da sun gama ita su da san gare su kuma a yaka. Ya fadi da rashi kamar yadda abin ya auku ga mutane masu gona da samu da an da su. Su masu gona sun yi rantsuwa kullum baki ɗaya. Samara za su yanke ‘ya'yan itacen wannan gona, Allah ya ba su gonaki masu yawa da suka gada ga mahaifin. Sun da jiki a wani tsawar wakafin asuwa. wai dalilin da yasa za su yanka da jiki sun kwada wannan niyya saboda kada almasaki da miskinai ko ƙarar talakawan da baban su ya saba ƴan masu wani abu kai za shi kwakar sama ba za su ba su abin da aka saba bawa da na hagwa na gona ba ta abin da baban su ya zama na ba talakawa wala ya sa su nuna ko ba su yi toge ba ba su ce insha Allah ba bauta insha Allah ba lokacin da suka ce gobe da ya sai wannan ha musu da yi ga wala su nuna suka ce wallahi za su yanke amfanin gonar su gobe bauta insha Allah ba akwai wani ɗaya daga cikin mutanen mutane da aka yi duniya managarci mutumin kwaro a cikin abin garin sha ɗaya a nuna mutanen yana da wata gona a nuna da hili tara jinnai wani alaƙi da inabi wakasar mali da mutanen ɗin lokacin girbin gonan ya kama sai ya kira almajirai baki ɗaya idan ya zo an kai girbi an kai yanka kaddara ma ya gabi ma'aunin sanata sai ya kaddara a yadda zai isa sai ya nuna shekara guda sai ya ce to ko da su ne ku jera saura sai a rage ma'azalai kullum baki ɗan kowa na ɗaya daidai abin da ya gada ma sai wannan ba Allah Allah ne da kuwa salatata sai ba ƴaƴa guda uku sai suka taru suka yi mugun shawara suka ce babanmu kazan mara yana ba da wannan dukiya daidai bukatar mu ya sai ɗari daidai bukata za a yi kirna to mu a jin nan da baban ka yi mu ba za mu iya yi ba mu ce a jin da ya zama yana ba wa shi abuna baban mu don ba za mu haka gobe ne ranar yanka za mu sai da jiki mu yi girbin fata su ta da ragonan mu yanke ƴaƴan tashin mu kwashi ke mu jirke kayan abuwa sun talakawa almajirai ba san lura ba za mu ba su kori ba dukkan niyyar kuka kwana kuka haɗu a kan wannan niyyar cewa za a yanka cikin dare za a kwashi kayan gona a kawo ba a ba almajirai na faɗi wanda za a canza ba su yi haka فطاف عليها طائف من ربك هم نائمون فأصبحت كالصريم أم أنا وجعل شيء فقام عليها bayan sun fara wannan mummunan niyya sai ɗa'ibin mai kewayawa yin da suke da ubangiji ta mai kewaya alaiha a kan wannan gudu menene mai kewayawa a nazarin yaro mutane ta sauka كالليل في الليل فأهل قتل المختار تقول والنقول كل ما في الليل في الليل وهم نائمون أرضنا عن نجيرا دون أسوانا أي وقت كونهم نائمين صدقوا كيفانا فأما السيبون السواء إذا يكفرين كما يمكن لا يصور الظروف أي أصبح البستان هو السبب كالليل كما داي الشديد الظلمات ما يصنع النور أصبح موت لك أن سواء قريب وننا أقوال بكي كلام ليس فيه شرط واحد وإذا جاءوا أجل ما فتنادوا مصبحين أن أدعوا على هرقكم إن كنتم صارمين فتنادوا تكرهون مصبحين في الأضواء وقت الصباح وقت الأضواء suna kiran juna suna wajen ana hudu a yi sabko alahar cikin da gonarku an yi galla cikin amfaninku in kuntun sa'ar dina inda kullum masu yankewa kamar da kuke za ku yanka cikin dare a wuri ji da ka kuna min ku yanka cikin dare ba ta hasana almajirai ba to ku gaugauta ku yi
فانطلقوا وهم يتخافتون فانطلقوا sai suka fi wani da haruna suna koyon wannan shawara ai shawara mutum suna shawara a fice wasu irin shawara suka yi ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ألا يدخلنها اليوم مسكين كذا مسكين يشقى اليوم اليوم فعليكم جوانا بونتاكم أي لا في مسكين لأستاذنا اليوم يوم كم باجية بشي ما زام ينبع ربني وهكا يظن بعضيات يا جمناش mu yanzu ba mu bari almajiri ko talaka ya shigo wannan gona tamu
وبدوا على هرب قادرين waɗannan suka yi sammako ala harjin da zami ga hali ne suka da talakawa ai kare yi da fi zamiyan kare nuna a zaton su suna son suna da iko alamar ilin masakini to hana talakawan da Allah ka ba haƙƙi cikin gonarsu a san su suka yi bautan har suka kai gonar ra'au a ma ra'au ba su ga gonar ba illa harikan sai ƙoran na gona
فلما رأوها قالوا إنا لضالون
Ina ruwa nuna ai mun mace hanyar zuwa bauta ma wannan gona ba gona mu bace da Allah na ta haifar na wata kila tsewa muka yi. wata ina yake hakin gyara da hakin bukani da zuwa samu wani bangare da bangaren da gona mu take ba بل نحن محرومون wata lamarin ma sai muka za muka ɗaga hankali suka lura sai suka ce fa lallai gonan mu ce na har maharuna kaɗai ne an haramta mu samu amfani ke biya in dai shi gona ba wata gona wace daban walakin hurdinna amma an haramta mu na samaratu na samu amfani me ya haifa wani haka ya mani inda na tuka na saboda wani talaka kuma su amfana Allah shi ma ba za su amfana ba
قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ana wasu akwai auzakurin mahimmicin su ga tunani ya riga da kuma kulla wannan baka shawara na ya ce mu alau kullakum ba na ce muku laula ku sabbihuna Allah ban ce ku tasbihi ga Allah ku tsarkake Allah ku gode ma Allah ta yi da kuruwa ban ma ku kasu da su kan yabi don ku fara da wannan mummunan hukunci na niyya har almajiran samu ko talakawa na haifukun na hana ku وقلت لكم تذكروا الله نشر قطيع بقول العالم بيضاء أمفانين قلنا كما شيء بابياتهم ما هو ما أجل بابك
قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين قالوا نسك جلال شيء أمين الكتب كما شيء سبحان أكيات أبتك ذاتنا أبنجد مو إنا كنا ظالمين لن يمنع بسك مزمن إبقنا يصور موهنة لك وحكاهم حكي سوء فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون Malamin za ta kuma kamar da wasu su a mara aiki da wanda ya fara fara shawara a hana. Ina faɗin ai kai kace a hana. To yanzu ga ta ai yi ruwa. Sai ta to ai ta riba ce ta ce manyan gaba mu ci riba. Sai Islamu muna sai ina da fin juna kullum dukkan su. Yanzu mun ahara kuma wani yana zargin wani.
قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين kayan da suka zargi kansu suka tuba ga Allah da suka ce ya bayyana ya halaka mu illa kunna dagina mu ne masu tsagawa wanda muka ƙetare iyaka duk abin da baban mu ya bari ba mun shiga Allah ya jamshe mu
عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون
akwai rabbuna a kawai su zai ga Allah an yi bata na hayar milha Allah zai warware mana hayar abin da ya yi na daga gonar baban mu illa ila rabbi zai ila rabbi muna muna nan muna sa rai ga ubangiji mu ya zama da abin da mun ka rasa an yi raka ko ilan layi ta zo koma ga Allah ta ba da wata ala duk da wani ta tuba fa a sana ko suka rubuta tafsirin yin da zunubansu fa tawar Allah alaihi ta Allah ya karɓi tubarsu Allah ya mai da gonar su kawai gari mai amfani tana da tsiya har suna jan juna
كذلك العذاب وعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون akwai kasa da malamai suka yi wa bayan wa na cewa wasu bayan Allah suna amfana da arzikin wasu don mutumin da ka ɗaukar wani abu yana ba wani fi sabi da zai to shi kuma wannan Allah na ne kamar shi yadda kuwa ce wanda an ka saba cewa wani bawan Allah ya roƙi Allah ya wadata shi da aka aiko annabi wannan zamani zuwa gare shi aka ce a faɗa mishi za a wadata shi amma ɗayan biyu ko dai farkon rayuwa ya ji daɗi da ba talauci ya tawo ko kuma ya zauna cikin talauci in ya raba rayuwa sai biyu da na kawo wadata kuma da muhammadu sai ya dawo wurin mata sai ya shawarce ta take ya ce mafi cikin ji Allah ya amsa addu'a abin da muka roƙo da Allah na wadata an ce a raba rayuwa biyu na ce mashi ka faɗa wa annabin Allah a kawo dukiya amma da sharri duk abin da nake ma kada ka yi mutu ya ce ya yarda to ta zo ya koma ya faɗa wa annabin Allah aka ce a kawo wannan arziki yanzu shi kenan Allah ya kawo wadata aka yi ta wadata shi kuma duk da ya tashi abin da zai ci na gida ne sai ya ce yo lunki biyu kashi guda sai a gama a yi amfani da shi gida kashi guda kuma sai a ba almajirai da miskinai talakawa inda a sutura sai shekaru sutura uku da tawa da taka da guda wanda kake tambaya abin za a ita ya yadda shi ka ɗaya aka kawo guda biyu sutura ta da taka guda sai a bayan talaka shi ke haka aka yi ta zama tsawon zamani a ran da ta yi daɗi an ga an sha ganga da suka ce shi wai an ce rage rayuwa za a yi na arziki to ga muna mun gaba abin da ya rage muna kan magana ta ya bayar a kai to amma kun ba mu ga arziki na ja baya ba bari mu koma wani annabi Allah mu tambaye shi da aka tambaya sai aka ce ai arziki da kuka ce sun sun canja namu wannan arzikin da aka ba ku na sadakar da mata ta ce ta ce a rinka yi a baya saboda Allah to wannan sadaka ce kan nukawa daga wani Allah suna bawa zuwa gare su don haka ko abin da aka ba ku saboda Allah Allah zai ninka da mai kan كذلك الأذان الله سبحانه وتعالى في أي مثل الأذان لهؤلاء إيه ومن الأذان سوى ومن يوزع لما ظلمت كذلك الأذان حكى الله كذلك سبحانه وتعالى قدامه لمن هذا أمرنا لمن يفاهم ومن ينفق بعد مكة لكافرين لك وجل من دوسوسه والأذان الآخرة أما إذا الأذان الظاهر أكبر إنشاء من يجرمى لك تبونيا يصدق وأنجاه nan zo duniya suka yi laifi ga Allah kuma suka tuba Allah ya yi amma idan an riga an ce lahira to ba dawo a gyara shi an matsalar lahira an ce ba dawo a baya in an ce cikin daɗi daɗin ya abada ya ce cikin wuya wuya ce ya abada lauka min alamuna da sun san azaba azaba Allah ma hada ko Allah da ba a umarnin mu ba Allah mutum mai tsira da aminci Allah ya ce da suka yi wannan tambayi suka tuba ga Allah sai Allah murmura masu wata gona dukkan daɗinan ta guda kamar tsayin mutum guda yake a tsawai da kuma dogon mutum hanyar yin musamman Allah ya murmura masu wata gona wata ya ta annabi dai ya riga ya gama hukunci ya ce duk mutumin da ya tuba ga Allah Allah zai karɓi tuba ta yi ayar da zuwa ta fuska lokacin da kuka ce ai ya an ta da musa da kiyama su kuma ta ce ya an ta da musa da kiyama no za a kula da yanku za a bamu abin da yana ai wanda an ka riga an ka rubuta mai arziki ne ai mai arzikin ne bisa kowane hali ma'ana ba a shirin gyara ke in da hawa ila al'ahira su kan wanda ya lahira mimma wata juna za ku kan mai yawa daga abin da kuka samu gashi nan mu nan duniya mu a sarakuna mu a da gonaki mu a da kuɗi mu a da mutu kamar ku za ta duniya ɗaya mun zo lahira haka za a yi zama kusan duniya haka za ni karɓo ku da ayyuka yadda muke da komi nan duniya haka za a ba da shi da lahira sai Allah ya ce mutu
إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن المتقين جنات الذين الجنة نعمة أشتاك البدل للمتقين كما نظر الله فيهم وبكر الصور لا يملكون أبدا كما القرآن الله تولد القرآن الله لا يملكون بعضهم لديك ما أهم التقوى ما القرآن الله جعل الله منهم الله يسامح فيهم كل جنة تسرع كجنة الجنة والكافرون كذلك بالله يشكون
أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين هم قريشا وكنا فاهم نجعل المسلمين هم بينهم رحمة من قري مظلمين كالمجرمين كما متى ننظر القوى الله الله يفتح بين أولياء يزيد تمر يعني وأعدائه لمجد عليه في الأعداء في
ما لكم كيف تحكمون من يسمع عنك لينفقون إلى من وكنت mai biyayya ga nan da wanda bai biyayya ga yau in mutu sakamako ɗin sai ko ma in yi ta kuru da ba ku biyayya ga yau hada da hukumar fasiru wanda hukunci wanda ke batacce
أم لكم كتاب فيه تدرسون abubuwan ku ko kuna da rubutaccen magana daga Allah mu da zan aka sauka fi ta hukuma wanda kuka karanta cewa
إن لكم فيه لما تهيرون wanda kuka karanta cewa idan lakum fihi lama tahayyuna abinda kuka zaɓa a cikin ranku lakum shi ya tabbata gare ku har nazar kitabu minan nayi ko wani jahi daga Allah ya sauka ya wuce rukun da zai baku labari sai an rukun da layi cewa ya an zo layi ta jiku da shay'an za ku samu wani abu wanda ya zama imani la Allah bai haka su ba أم لكم أيمان بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما an تحكمون rukun aibanu ko kuma yana da alƙa wanda alaina a kan manci Allah ba a yi gaɓin wata kai murka wa a yi gaɓin amintattar da ba za ta warwarewa ila yau mai kiyama ta zuwa ranar kiyama na Allah ba da alkawari da ku inda da kun dinka inda kuma ma ta nuna cewa kuna da abin da kuka hukunta ma kanku na aji da ku daɗi duniya kuma aji da ku daɗi lahira
سلهم أيهم بذلك زعيم ya ku aika tambayar su kayan ƙurashawa ayyuhu da imu wanda ne zai zai jagoranci wannan kalma ta cewa Allah ya yi hakan da su ai da zalikar hukum da wannan hukunci a wajen ya kuma da biyu an gudun wanda suka hukunta makarar da ne annabi mai daura cewa za a ba su ayar da zarar ayar a mulmala ne da mulmala ne abin da aka mahince wanda aka ba masu imani أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أمرهم شركاء الكفر سنة أو كم تعالى إنهم وجدوا من موافقون لهم في هذا الحكم وذلك زي تنتظر أشياء من الكلمة يتكفرون لهم به وإذا لا من شيء وشيء ذاك الله أجل بك أمر أولئك ألا يكون دولي فإن كان كذلك إأمن يا ذا هكا فليأتوا تنتظر بشركائهم لأو كم تعالى in kanu sadiqina in sun ga masu gaskiya a cikin wannan alkawari
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا ko يستطيعون kuma kanu sun aikatu ya ta da al'umma yauma ranar da yushewu an sake za a yi tono a fili yawan kiyama shi ne ranar kiyama ibadatun an shi tafin amur cewa kashfun sake ya yi wa makan jama kinaya ce an shi tafin amur daga tsananta al'amari yawan kiyama ta ranar kiyama لا أبعد من نوع مفسد الأمر إلا من جاء منك da ya suna cewa al'amur ka shafa an sake lamari matsayin gaba na ta bayyana ma'ana a yadda ba a sani ba a cikin ya dogo ranar kyama a kamar yadda aya ƙarshe za ta zo wanda tsawon ilin su jiri ba za su kuna ranar kyama za a yi tsayi cikin matsala mai yawa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fito sai duk wanda ya imani da Allah ya saba yin sujada ga Allah to sai Allah ya ba shi dama ya sujada ga Allah to tuko kafirai والأول إلى سجود فلا تسجدون ده أكرا أي سجد على الله سجد كاف سوق الله وفاء أواني وأن نجد أن كوالي في أفراجات أي وجد سوق النسائي دي أود الله تعالى إلا من يا أنت إذا لنا قيامة زائد ولا أفيني أبدا يأكل الإنسان شيئا أبدا ka ji da amra ina son ya gogayya da wanda mai azimin mai girma zai zare zarce ya yaye ya kamfana wanda kuma illa man ya tsananta zai ya bada misalin cewa ka shafar amra an shaƙin lamari mai ɗan yawa ta bayyana Rana za a kira mu zuwa ga fadila ga Allah imtihanin don jarabawa da imanin ga imanin su yawa da jawa da ranar jawa. Idan ku isa na buƙatar da mutane دعوة الشمس في جزء من الله تعالى تبارك وتعالى شوف مثلا جزء من الإيمان ما يصلى في الدنيا على الدنيا يعني يفل زي السجلة أحيينه أبدا سواء إجريش يسجلة كالله وإذا كنت لما كان في الدنيا على الدنيا بين إيمان يسجلة كالله على الرب فذا صعودا ماذا الله ما أمر duk mai sajada ga Allah wani zuhurin ɗaukun sai a a wani zuhurin ɗaukun wahilu sai bayan sai zama halle guda a ba gaɓoɓi waɗanda ka jura ba zai yi sajada wanda za su samar damar yin sajada ga Allah don su fuskanci Allah ta ba wa ta'ala tun da sun samu umarnin Allah nan duniya nan ƙasa gida cikin ganin dama to da aka zo can lokacin da kuka farko ko ta hali a arshi kuma sai Allah ya hana.
خاشعة أبصارهم ترهقهم بالله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون Hasha kan arzaro, hasha kan halin kasancewa su, arzaro, gannan kuka da rai, hasha kan tira mai karkata, haji da lidatan arewa, ganin su zai wadakanta, layar fa'ula ha, ba su iya daga kai sama haya a yin layi don kunya ga Allah. لأنهم يحاربون أمرهم فوزوزا ومن الله كمان دنيا موال هتم كيف ترهقهم ذلتهم ذلتهم أي غاية ذلتهم matuƙan wulakanta tarhaƙon za ta gwamace ku ko kuma ta ga shahun da lulluɓe ku wa ƙarƙamin bil'aura da can ana kiran su da duniya a cikin duniya irin su juri su sajira ga Allah wa misali nuna suna lahiya da wata duniya a nan duniya a sai su hannu ai kamun ƙari na Allah su juri suna iya sajira ga Allah wa misali a wutar suka kanje kan zuwa su ba bal yawma yau al-qiyama lamma ana ko an yabdu da suka zo su sajira ga Allah ma kadar da Allah ba za su yi ko ba fai fai fai fai hukuna irin nan sai a kora su a wuta
فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون fasiku fasiku irin nan sai a kora su gaba ɗaya zuwa wuta Allah kuma wata ala ce fasarni an ta ani banni ya rubu da zai kullum kana addu'a Allah shi yadda waɗanda mutane to na riga na ɗaya da waɗanda muka buƙata cikin waɗanda gaɗin kalan lafi banni da su Allah ce banni da manyan kafi man salai har saba bi har lafi da wannan Qur'an sanan sai mu za mu wasu istijari kaɗan kaɗan za mu wasu kiwon ragon layya قليلا قليلا ولا جاوب وكان كذا إذا كان الأمر غير مستقيم يقف النظام فغير هيا تقريبا وفي معصية الله كلا كذا الله والله يرزقه كما الله إلى أول تاشي فيظن سيتوكم أن الله شيء الله على ذي خير الهي لألا كم كريش وهو لا يريد به إلا الهلاك شيء والبركون الله كريم يشفي سيهلك الله من حيث لا يعلمون فإن باطلته
وأملي لهم إن كيدي متين وأولي لهم على كذب مبتلكي ومن يدور إنجيك تامر إن كيدي ممكن شرنا مطين من أدن كيدي ما يتعب ولا إلى هذا الشيء كيف الله تبارك وتعالى ممكن شرنا الله تبارك وتعالى هو إمهانه من الثاني شيء جنكر تاوى الله كالثاني annan sallar sallar cewa inna Allah la yulli lisanin hatta idza amarahu lam yakhluqu Allah yana jinkirta mu azalimi ne mai talala a kwana a tashi duk lokacin da Allah ya wayo shi lam yakhluqu ba zai kuce ma Allah ba kamar yadda waɗannan bayan Allah suke ciki kullum ana addu'a kamar Allah bai amsa to ci gaba da addu'a Allah yana nan yana jiran sun zai kawo Allah bai bari wani da zuwa wani ka zo ka shiga rana ka shiga rana ka shiga sanyi ka zo ka kawo gida wanda zo an shi ko ƙarin ƙara sai ka kai har inda yake ko sai waje ka zama yana sabi kana ƙara ba dalilin da yin zane ba na dare ba na rana kawai sai saboda Allah mutu tarana to yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya gama mutu tarana to Allah ba za a kuce mishi ba duk wanda mutum ya kai ga kangana an gaba da wanda yake kangana kuma Allah ya magani ya mutu tarana don haka masu waɗannan hali da yi tsoron Allah su ba cin mumin Allah zuwa ne da araba.
أم تسألهم أجرا فهم من مغرم Abu ta samu مثقلون a ajala ya rufu zanshin su ƙudan sha ko kana tambayar su ajiyar sakamako alaƙar jiki da sarki da taƙisar tsamman zantar da kai zuwa ga yau. Babu musaluna sai suka zan suna jin kasara min maganin jirgin wannan ladar أي ما يكون هنا أجل زواج ذاك هل هذا هو الذي منعه من الإيمان تنبيه ذلك لا لا شيء يعرف الإيمان لكيف الإيمان لله لا حكم بتجربة
أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم إنه الغير فوق سنة دولي النور النور المعقول لأن أبن أن كيرا لأن كتبك شيء إنهم ولك ولد سنة دولي أول أن كتبك لأن الله المعقول فهم يكتبون ما يقولون سنة نمك أبن في أمر تاوى
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الهوت إذ نادى وهو مكذوب wanda ya zo da ka ci gaba da haƙuri da yi kuma da hukuncin da Allah ya fi yin a cikin lamarin ƙwarishawa da ma sha a na abin da Allah ya gama wanda ta kun ka fara da hukunci kada ka yi kajin zankana irin annabi hu annabi irin annabi yusuf dan matta sayin ruhuki mai jin mai fili la ta farka ma fa alkarkai kamar wanda yayi Allah subhanahu wa ta'ala ya karanta mu annabi sifofin annaba da ƙarshe ce ulaikan ladina hadahum Allah wa bi hudahum iktab an karanto annabawa wajen su 25 amma da aka ware mutum guda da shi aka ce kada ya zo da su shine annabi Yusuf dan Matta min al-najr na ƙofa wanda yayi wani uzlatu da gaugawar barin gari kayan Allah mishi izini wani wuruji ne hirafi da hijira da ya kawo al'amari gabanin a ba shi umarni Inna ne san annabi Yunus Amata ya yi addu'a da arafin ya roƙi Allah wani maka zuwa yana cikin hushi ai mamlu'un gamma yana cikin damuwa fi faɗin lahuti a cikin cikin kibi laura.
لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالأراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين Laura an tadarakahu ba zan ni'imar ni'ima rafihi Ubangiji ne ba, tadarakahu kada ke shi a nan rafihi daga Ubangiji zan ji da bil ara'i wallahi da mun jira bil ara'i da hako بالقضاء عذاب وهو مأمور يدع ما يؤيد أدلة التوزيع لكنه مهم أما الله يجوز للقي فالمهم كان مضمون أكل أما ينكي من أما ينكي فاستيوز الجفا فالتجو ربه ألا يدعش بالنمو تبال النفس فجعله من الصالحين يسن يكفر من من يسعيهم باين الله
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا لو نزول هذه الآية دليل ذكر من آية mutanen Qurayshawa auren da biyu lokacin da lamarin annabi ya tsanance ku ya dame ku sai suka ji labarin wata kabila daga cikin larabawa ana ce mata banu asabi a haru ainihin suna da kambin baka idan anu a haɗa in sun mawace yawan da kambin baka zai mutu nan tace وما على ذلك منهم ثم ولك منها هكذا يسيرها ولك من يولي من كلمة لكن يولي بل يهوطا يفوق نفسه بل يوقف لك أن يبلغ أيام القوانا وبشير إن شاء الله يحاول سنين يدور كالشكل إلى المعني ذلك يولي أكيدهم يهوطا يقول شيء ما ماكن أيهنك mamakin dama da ka samu mamakin kewarka nan ta shi wannan mutum zai waɗe wa wannan kalma da aka faɗi na kallon baka ya faru ne a cikin kabilar banu a kan ya da suka ji da su kuwa sha suka yi labarin banu a kan suna da manyan mai masu kallon baka sai suka kira wannan kabila zaman ba madan a kashe wasu annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan siga sai mahauta hajji wani a rikin rundunar wanda ba mu talata a yami sai ɗaya daga cikin su yayi yawan wata da kan yi kwana uku ya ta zama manzo ana sallah zulma sai Allah ya saukar da wannan aya cewa in ya ka zo da shi na kabaru ka tuna lokacin da annabi da kabaru wasu kafirce da ƙurashawa a a layar ƙunaka don su kashe ka bi abu ta yi nazaru ilaika ko kalle ka nazarin shadidin kallo matsananci da yanzu ko daga ai yanzu ko daga fuka da kai yan kudu daga fuka yadda kai bi amfanin da mugun kallo yuri dole an yi kala kuka suna son su cire ka daga duniya bi amfanin da mummunan kallon maka fakar kadai dan ma san ko zikira saboda sun ji alqur'ani wa yaqulu suna wa'in hasadan min inda aka zan hasada إنه ما يولى القرآن لما النور والله كثير وما هو أي ولى القرآن ما يوجد إلا ذكر فأشيتنا كوى للآلهين كذلك الدنيا فقال النبي هذه الآية كما أن كانت تولى الآية فتأرى نوره فذكر في جوة قريش بشيء سبب سوء من الكوريزا ثم مثلا ذكر تولى آية وإن كان الذين كفروا لا يكون لك أوثان سوى شيء للعالمين كم لما كفرت سوء من الشباب
ولا تنام
ولا كلام ما كان كم لما كفرت سوء من الشباب وقصاره أيضا وانت كم لما كفرت وفي هذه الآية وانت أكمش أدعى كمش تولى بهذا تولى آية أعطى للنبي فهذا دعوة كمش من هذا المرض من ذلك المرض ومن شيوخ كم لما
صدق الله العظيم
ana kuma yin shawa ana bakwai da sati guda da nuna matan kano da sati ana bakwai ko ta yan mutum bai ga rutawa yana ikan shawa bakwai ko ta da ruwa da ko na shafi
don ana iya zaya ko mazauna ana iya zaya sai ana yi barki an ba mu da ruwan Allah ya ƙwari illa dai aka ya ila a tabbata an tunce ta saboda zuwa shiga mafi da sunan Allah ba tare da an cince ta ba suna saka da kai Baruka Allah da fatan ta shawar lafiya. Ba da ne da hukuncin musulmin da yake yarfe da ƙafi ko kuma jikwari da ɗan'uwan yana gaya ma yana gaya mai maganganun da wasu lafi ko kuma alhaji ba gaskiya ba.
akwai ita wannan kalma kowa da ya san illa dai masu yin haka su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su bari nan haka take kuma ita ake kira burtanun azima idan ƙarya mai girma abinda mutum zai faɗi ga wani bawan Allah wanda bai ci bai gani ba to wannan kalma duk da ita ake kira burtanun abinda mutum bai ci bai gani ba haramun ne kuma matsalancin haramci
Za ku zama da ko ya halarta ya riƙa yin kafari da hukumi a cikin dare idan ya farka ko da yana son ya wasu lafin jini ne.
abinda malamai suka yi bayani idan mutum ya san yana da bukatar cikin dare zai kara wani kokari to ya jinkirtar da shafaɗi da wuturi bayan ya gama tarawih da ƙarshe sai ya kulle da su mutaɗi ne amma ba dole ba don haka in mutum ya farka cikin dare bayan ya yi shafaɗi da wuturi ya ji na iya bukatar yi babu da yi amma dai ba haka an karɓo ba an so ne a kulle da shafaɗi da wuturi ga duka abin da mutum zai yi na na da wani
za ka kuma na sallah ce yake yi sai kamfiya ta kama sai ya yi ba a siya daga baya sai ya tona cewa kamfiya ya kamar ya yi kusur sallah wanda ya yi ba'adiyya mamajin ƙabliya ko ya ƙabliya mamajin ba'adiyya ya mutum ya yi da gangan ya aikata karariya in ya yi da mantuwa ba da rubutun da ta
za ka kuma na Allah yana tambaya ya ake sallar jana'iza
sallar jana'iza kan barban yake wasuwa kabbara ta farko a yi yabo ga Allah kabbara ta biyu a yi salati ga annabi kabbara ta uku a yi addu'a ga mamaci kabbara ta hudu a yi addu'a ga sauran musulmin duniya to za a sallar jana'iza don haka amma a fahimtar malikira sai suka ware a yi kirari ga Allah subhanahu wa ta'ala da irin kalmomin da haka suna a cikin risala sauran malamai da kamar malikiya a nan bayan yanzu a mata wa'aya har zuwa ƙarshen addu'a su sai ya kabbara suna yi bala'i ga annabi yawwa ya kama bala'i ga annabi sannan kuma sai ya kabbara in an kama kabbara ta biyu to ga kabbara ta uku sai a yi addu'a ga mamaci ياك سمعوا أي أدعاء كفارا مسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الآيات منهم والأموات دورا إلى أدعاء كما بعتك أي تشيء وسي أدعاء أنك ويتوبا إن مفن يا ظن يا إيقاري وانا يا إيه أدعاء في سلنا إلى شكل كي إن يا سن يا سن يبدو أركلمة ذلك فيما كان سنودع وصلنا ومنا أكبر مالكية وذكر ساعة فاتحة فأكد الثناء الثناء على الله bayan kabbara farko assalamu alaikum sai ya roƙa Allah to wasu malaman mazahib suna karanta fatiha da sannan a yi kafara a tsara cikin nan amma su malikiya saboda kalmar gairil mahdubi alaihim malasalin banda waɗanda kai mashi da su ko waɗanda kai masu ni'ima kafance to wannan kalmar kamar matashiya ce ga Allah a fahimtar malikiya don haka ba su jawo kalmar za a tuna yi ma Allah bayanin cewa akwai wasu an tun da kusa a mashi har yan mai da martani gare su to ba irin wannan ni'imar ba to don haka su malikiya zan suka ce to ko ko da ba ma ba a yi a yi yabo ga Allah kawai da aka yabo ga Allah a yi kafara a yi salatu ga annabi a yi kafara a yi addu'a ga mace a yi kafara a yi addu'a ga sauran masu imani shi ke haɗu ma mai ko wani irin kamar salatu ba a iya kace ba salatu kawai an kace
Allah ya saka da alheri. Shehu Ahmad bin Jabir radiyallahu anhu. Ya yi iya kokari ne wurin ganin tabbatar da yaduwar addinin musulunci da kuma tsanar da shiga kasuwar mutane. Shigafar samanar daga cikin hanyoyin da ake isar da sako akwai da tafai sannan akwai almajirai da kuma zagaye-zagayen da ya rasa shi a kan wanda ba a taimaka a wata abin koda a cikin da waɗanda.
to ai ba zai yi mace makarar karin shi wata jani ba in ba wari ba ake ba wannan wani aiki ne wanda a dogo amma dai ya yi ta hake kuma dukkanin da ya zo daga cikin su akwai ijib akwai abu sankuna akwai ma maka kai tsaye akwai madina kuma duk inda ya zo da ya ji manyan waliyan waɗannan gari bayan ya haɗu da su su mishi abinci da cewa kai za ka cimma wani mukami wanda duk duniya ba mai wani mukami sai kai duk inda ya zuwa an mashi ra'ayi za ka ba lalle ba ne sai a sai wani ya ce ya tsaya ya yi da ra'ayi far ya ce daga Allah shi ke kifan da wanda ya dama sannan su malaman da sau suna da hanyoyi da dama waɗanda Allah ke kifan da su da wasu abubuwa duniya kaf ta riga ta gama sana haka amma ana kuka wasu malamai daga cikin sau waɗanda 'yan wuce gona da iri misali waɗanda a 'yan hakika da aka tare da ɗan ɗariƙu na waliyai masu haɗin kalmomi ko aikata ayyukan da ba tashi ba to waɗannan malamai ko kuma waɗannan masu wannan fahimta malaman ɗariƙu ba su tare da su.
Yau ne bayan. Abin kwanci ne. A kan hukun lawa ko wata a gaya wata ce da gaske ko kuma ka ɗaga da cikin almajiransa ko kuma da cikin kwanciyar wannan kwanciyar ya zo a cikin wasu ya wata yi za a yi kashe wuce.
ai ai cewa a matsayin annabi shi Ibrahim har abu ne mai wuya saboda dukkanin kanko in dai ta kai jiha guda wata almajirai ne wanda ba ya kafare misali nan garin kauran na moda ko ka san kowa ba akwai shan malam babba akwai shan malam akwai shan kaya akwai shan malam isa waɗanda duka sun amsa da shi Ibrahim sun sun amsa sun amsa suna ga hannun shi Ibrahim matsayin almajirai ne sun sallama bale ya zo irin kano waɗanda shehu malam mijin yawa ya tura manyan almajirai ne irin shehu atiku shehu garkan mota su shehu na hula ya aika da su wurin shehu shi da ma yana da shi waɗanda aka nemi Allah ya shi daga cikin manyan waliyai na Allah don ya wallafa littafi sullamu tsiraya wani littafi fadil wuraya wanda ya ban ambata halaye na bayan Allah salihai wanda Allah ya sa cikin littafin waliyai to yana da cikin waɗannan lokacin da suka nemi izini ne ya ce ya far akwai wani gaurin zamani wanda Allah zai bayyana da fallar ɗariƙar jami'a a hannun shi don haka baya mutu ne ya ba su dama kan zirce don haka waɗannan garuruwa manyan garuruwa ko duk ƙasa ba inda za ka zo ka samu almanin shehu duk inda garuruwa su da iyaka don haka cewa a yau za a almanin shehu ba abu ne wanda ke da wuya Allah ce wanda Allah ya kan bayan in yanzu ka ga dama ka zo ka sallama mu dukkan shi baya a kan cewa ka shiga cikin jirin almajirai ne to ka shiga ciki don abin da yake bukata shi Allah subhanahu wa ta'ala yana da wata sanda da yake ke ɓanta almajiran wani misali ko nan gare mu a ce kana babban malami akwai ɗalibai gare ka amma sai zamani ya zo wanda duk wanda ya tafi a gida za ka sallama shi ka samu sassara Fasune malaman suke zuwa wurin shan da rubuta wa nasara a matsayin sun anshi afkar tarbiyyar a hannu ne. Idan suka anshi afkar tarbiyyar kuma ya sa su cikin mulidai ne almajirai ne da zai kai su gaban shan ta ne zan zawa.
Allah ya saka da alkhairi sai da Abu Bakar radiyallahu anhu ya yi kace da shi ya yi zama ya yi duk abin da ya kamata sai ya sa wato Allah sallallahu alaihi wasallam da ka kama da gurin da ke cikin marwaya ta hadisi
a yana da yana da hadisai masu yawa amma ba fa'ida kamar sauran malaman hadisi ya rawaita hadisai amma ba su da yawa ya rawaita hadisai ga annabi amma ba su da yawa amma ba kai kya cewa hadisi kaza ba amma ya rawaita hadisi amma malamai sun ce hadisan sai ya buga ba su da yawa amma saboda zama mai kusa da kusa na kaf da kaf ba komi ne za a ji gabatun shi ba saboda kalmin kiyaye sirrin da a tsakanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk magana ce to daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hukunta sai faɗe ta sai a dai da sai an faɗi fara mun riga mun gama sanin cewa annabi ya yi bayani hadisin Abu Hurairah cewa manzo Allah sallallahu ya ke kance da birgami ilimi guda uku wannan birgami guda na ilimi shine wanda ne ke kai ta muku bai gane guda kuma ya ce intiba in na ga mutum ya cancanta in sanar da shi wani ilimin zan sanar da shi shi ko bai gane guda duk yadda kun kai da ni ba na kan samu kwanan ba zan siri ne tsakanin da annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ina abubakar radiyallahu anhu waɗannan asirin bai gane ilimin da ba a ambata ma kowa to su a tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ba za a samu ruwaye yawa hadisai ga sai abubakar ba saboda ruwa ku wanda yana azumi an ga wani karin ruwa ko a tura ya fi zama da ya rukun da azumi allura ne ba ta kada abu in ba wadda ke kawo hankalin abu amma ƙarin ruwa ya kada abu
barkan Allah a yi kira da wannan da idan an ja aya bayan sai kafara kuma sai su je da bishi ko na kallon kamar kamar ya rage da rai idan kuma ya halatta za mu zama da kuma wani bayani ta waɗanda suke da wannan kalmomi shi dai girmamawa da kabbala ba matsala ce amma yin abin da zai bayar da wani abu daban wanda in an yi zai ba da wata ma'ana to yana da kyau a bani shi saboda ni saboda kada a kauce tsarin karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara alkhairi kuma ya an zama abin wasa eh Hadifa, Al-Qur'ani mai girma da jera da yi mun yana yi wasu ari Allah ya gafar kama ba da yawansu. Ina wasu biyar su ya ƙara ba da riba a wakar da ba da wakar da ba da zau ya wata ya ƙara ba da lafiya. Tari da kayarwa jera da yi Allah ya gafar kama da wasu su da ɗari da ɗan baro ya ƙara rufa ba da yawansu. Wata da a cikin
Allah ba mu lafiya kuma lafiya Allah ya kawo miki kan Najeriya lafiya Allah ya kawo miki jihar Bambar lafiya Allah ya kawo miki kan Kano lafiya Ina da kuma miki lamu abin ba Allah ke nuna ba gani Allah ke rayuwa albarkatu na kuma bai Alhamdulillah shahada ibadiya وكانت تعلمنا جهاد الزاهرة من البقعة المظاهرة وأن الله جامع الله لا يمشي الله لا يمشي
sannan ba Allah akwai wani yaro an gudu da hijira ne sun kuma da shekara uku ana tafiya su ne mai amma da Allah ya sa an gani ba Allah a kawo su daga a kawo su daga da al'amar da su ne أما شرعات العبادة جميع المفروض كاو ملوكين على جامع في المقابلة Amin.
وكانت ألم شرعات العبادة جميع ألبومنا أتيا كل ذنب على حمد وكتشف الأطاف وكتشف الأقليم الخوف إلى رسول الله وأن أول شرع على شكرة المساء وأن أيشكما على كارب وأن أيشكما على هجمة ألم شرعات العبادة وكانت آية القرآن جميع وأنا أقول أشياء لا يعلم الله ما مرض آمين
آية القرآن جميع وأنا أجعل من أنت الله بعض ميزة آمين
آية القرآن كما الذي على شريعة الله ونسمع الموت ما يقول لك الله بعض الله والمساء إلا إذا كنت وتسمعك الله بعض من الزكاة آمين
makaranta alam ya shara da za da ne ma mu ta kunje da ake magana Allah ya ba ku jin makaranta وهو الله يقول بسم الله هدية يا إما الله جاب الكون الله يقول الكوكب الله يقول الروح وأنا أشكي ما الله شكارة وأشكي ما الله ما الله شلاك آمين
وكانت وهو الله يقول بسم الله هدية وأنا أقول أن بذلك الله جاب الكون الله يقول الكوكب
إن عدو من أهل الهوى Amen.
ألا تبغى ولا يدرون Amen.
سوى ما هم يدرون Amen.
لو أن الله Amen. Amen. Amen. Amen.
Thank you.
اللهم إنا نسألك من أجله يا الله ومن عندك هذه ومن منك مالك ومن سلامك سلام وكان ذلك أحوال وكان ذلك كافي ومن هذه منك أديم ومن هذه منك أديم ومن هذه منك أديم ومن هذه منك أديم ومن كان سلامك أرض نسألك أن تجعل ذلك لهم فلهم عرجا لا تميل لا تميل لا تميل لا تميل اللهم أعلم كل شيء اللهم أعلم كل شيء قدرا اللهم إنا نشكر لك ما لا تعطيك اللهم إنا نشكر لك ما لا تعطيك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد واسأل بقالك المغارب المغلوب سيدنا القرآن الكريم اللهم صل على سيدنا المسيح والصحابي اللهم صل على سيدنا الكريم يا أيها الأمين والسلام والأمان سيدنا عليه الكريم النور اللهم إنا نبارك عليك الله تبارك عليك الله تبارك عليك لا تبارك فيك الله بنا وحبك الحمد لله تبارك عليك نسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلت به كتابك أو أعلنت به على كتبك أو سافرت به في علم جدك أن تسأل القرآن العظيم في قلوبنا ولا أعظمنا ولا رمونا قول بسم الله الرحمن الرحيم كريم كريم تسليم تسليم قرآن قرآن مجنون مجنون مجنون مجنون كلام داشين وراشد ومشين كمشين وقيل وقيل الأمور كالأمور وشان وشان الأمير كبير نمو شان نمو شان برنا ولا برنا ولا مشكلة مشكلة النبي أمام أمام الدين عن الدين ولكن ولكن لا هذا لا كذا هنا في الأمور شكاكين شكاكين شكاكين شكاكين شمالي شمالي بكاتهوني بكاتهوني يشاشم يشاشم كل شيء كل شيء شكاكين شكاكين اللهم بيتك هكذا جد تشير لك الشمس الأولى أولى خذني جمالنا المجد وروضي مني بياتك إذنك إلا ما نصرت ما مولانا يا أنتم المولانا ومن المخير يا أنتم المولانا ومن المخير يا من أمرك بينك والنور لنا أمرك إذا أردت أن تقول يكون كما ربك الذي تتحمل كل السلام أبدا الحمد لله رب العالمين